من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akhta'ul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami al'allama alhafiz muhammad siddiqil manshawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai mako da kuma zagayewar lokaci irin wannan yau mana yinin laraba daren alhamis shida ga watan zulhijja watan sha biyu cikin watannin musulunci yau shekaran hijira 445 daidai da goma sha biyu ga watan shida miladiya 2024 yau ya rage mana kwana uku a yi arfa kenan alkamis juma'a a sabat sai a yi shiri a yi ɗamarar azumin ranar arfa domin falalarsa da alkhairansa da mu da iyalanmu da almajiranmu da ɗalibanmu da 'yan uwanmu duka mu yi ƙudurin azumtar wannan yini mu musharaka da 'yan uwanmu da suke aikin hajji suna tsayuwan arfa mu ko muna azumin ranar arfa domin falala da ladan duka ya bebe mu gaba daya Allah ta'ala ya ba mu iko a rabi da fatawar da ake ta bayarwa asabar ce ba za a yi azumi ran asabar ba duk wannan tsohuwar fatawa ce gaskiya malamai waɗanda suke almuhaƙiƙun waɗanda suke da zurfi wajen bincike da nazari cikin hadisai sun tabbatar da kan cewa dukkan wata rana da ta faɗo in dai rana arfa ce to ma'aikin Allah ya ba da umarnin azumci ta ana fahimta ya ce siyamu yaumi arfa ya ce siyamu yaumi arfa bai ce in ta kasance kaza ko ba kaza ba ana fahimtar wannan saboda ka bisa dai irin abubuwan da ake gani a media ko a ji duk wani abubuwa ne wanda ake nema a kawo rudani a cikin al'ummar musulmai amma magana mafi inganci shine za a yi azumin ranar arfa insha Allah a ranar asabat idan Allah ta'ala ya kai mu Allah ta'ala ya ba mu yi idan ba manta ba malin ya shigo da mu a kaɓa'uhum inda salatar subh kusakuran da masallata suke samu a yayin gabatar da sallan asuba mun karanta kusakurai ɗaiɗaiɗaiɗai har guda tara a yau za mu tashi kuskure mai namba na goma a shafin littafi na ɗari da ɗaya, wannan kuma shi ne darasinmu na arba'in da biyar a littafi insha Allah maliki cewa kauluhun Allahumma salli alaihi mi'a faɗin waɗansu daga cikin masallata Allahumma salli alaihi mi'a ya Allah ka yi salati gare shi ɗari ana fahimta? wannan shine fassarar Allahumma salli alaihi mi'a ya Allah kai salati gare shi guda ɗari. wannan wa'ansu daga cikin masallata suna faɗin wannan da niyyar an ɗora su akan hakan akwai falala mai girma ko malamai suke cewa wannan ba salati bane ba a cikin sigogin da ma'aikin Allah ya koyar masa salati ba wannan Allahumma salli alaihi mi'a babu wannan ana fahimta wahaza min al-aqta'il muqtari'a male ce wannan iya cikin kusakure wanda aka kage su al-muqtari'a shine al-mubtadi'a ana gane ku wanda aka kirkire su kuma suke amsa sunan bid'a kusakure ne kirkirarru wanda ba su da tabbas ba su da kuma asali allati la dalila alaiha wanda male ce wannan ba su da dalili qala ash-shakiri imam ash-shakiri yake cewa wa salatuhum ala nabi sallallahu alaihi wasallam mi'a ba'da subhi da fadin su cewa Allahumma salli alaihi mi'a bayan sallan asuba wal maghrib da bayan sallar maghrib ma atarku salamu alaihi bi sigha tare da barin salatin da manzon Allah ya koyar a yi masa wanda ya zo da sigar Allahumma salli alaihi ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam da sauran sigogin salati masu yawa a bar wannan sigogin da suka inganta ɗau wannan wanda bai inganta ba za'man bi anna Allah yaqtabi lahu sab'ina haja wai hakan an ce idan mutum yayi Allah ta'ala zai biya masa bukatu guda ɗaiɗaiɗaiɗai har guda saba'in fil akira bukatu guda saba'in a lahira ana ganewa wa salasi na fi duniya da kuma bukata guda talatin a duniya laisa a laisa asarun min ilm laisa atharatu min ilm sai ma dai ce wannan babu wani babu wani alama ta ilimi a cikin wannan maganar babu ai bukatar lahira ni in na zaɓi ɗaya mata min ne Allah ya bani aljanna kawai shi ko ba ka bane a lahira wace bukata gare ka har guda sabai duniya ce zargin bukatu amma a lahira in Allah ya baka aljanna kuma ya wuce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda Allah ya nisantar da shi daga wuta ya sanya shi aljanna wannan ya samu babbar rawo Allah ya sadar ba mu ci to malai ce koda wani ya je wani gun ya ji ana wannan ya ji wani ya ce Allahumma salli alaihi mi'a bayan sallar magariba da sallar asuba to wannan kuskure ne wanda iya cikin kirkirran abubuwa wanda ba su da asali kuskure mai namba na 11 qira'atu al-khatmul kubra alkatamul kabir wasagir ba'da sala karanta wani wuridi da ake ce masa katamul kabir wasagir bayan ba'da sala bayan sallah wa huwa ibara wa huwa ibaratun an ba'd al-azkar wannan kuma wani nuni ne daga wa'ansu daga cikin azkarai da ake wal awrad al-mubarraka al-muqtari'a da wa'ansu rudodi kirkirarru wanda ake cewa akwai albarkoki ƙarƙashinsu to kawo bi sautin wa'i ana faɗa su da sauti gaba ɗaya sautin jama'i ke kamar masallacin ya faɗa da sauti ɗaya ko ɗaya iya rerowa ana amsawa wa haza min aqta'ihim wa bu'dihim an thabit min hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne inji malan daga cikin kusakuran su wanda ya nesantar da su daga cikin abin da ya inganta ya tabbata daga koyarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima fiha min al-awrad allati shabaha ashir domin irin wannan wurdan wani lokacin suna kama da wurdai da shirka da yi wa Allah tarayya wa ma fihi min at-tashwish ala zakirin fil masjid kuma da abin da yake kawo tashwishi shine dauke hankali ga masu ambaton Allah na gaske a cikin masallaci duk inda ake wurdi da sautul jama'i din nan to da mai karatun ƙur'ani da wanda yake koma gefe iya istighfari da wanda ya koma gefe iya salatin annabi to duk za a dauke masa hankali da mai nafila duk za a dauke masa hankali ana fahimta in dai za a yi za a haɗu a dinga fidda murya ɗaya da sauti ɗaya to duk wanda yake cikin masallacin nan ba za a bar shi ya ibada a sai ba an fahimci magana duk hankalinka sai ya koma kan wannan wuridin da yake fita da sauti ɗaya to sai malai ce wannan kuma kuskure ne domin masallaci na dukkan musulmi ne shi yasa in ba liman ba shi ne kaɗai shari'a ta ba shi dama ya ga jagoranci al'umma sai ya yi suyi a cikin sha'anin sallar farilla amma shi ma ana assalamu alaikum to kowa ya sami yancin kansa kowa ya yi azkar ɗinsa kowa ya yi addu'arsa bisa bukatunsa ba tare da kuma ka takura wani ko ka jefa wani shakka da wasu wasi ba ana fahimtar wannan wannan shine ka'idar da dokar masallaci daga sauti in ba na imam ba a yayin sallah da karanta qur'ani cikin sallah da kabarbari cikin sallah to daga sautin da zau daukewa wani hankali a masallaci haramun ne haramun ne idan ba ku manta ba ai mun karanta anan cewa a zo a sa cassette da wata murya guda ɗaya a masallaci dinga karatun qur'ani cikin dare to malamai gaba ɗaya sun karanta wannan abu domin akwai bayan Allah masu ibada a cikin suru da su da Allahnsu kai kuma za ka takura musu za ka ɗauke musu hankali za ka raba musu hankali biyu sau da ka duk wani abu da zai ɗauke hankalin wani a masallaci to ka kiyaye shi akwai zunubi mai kauri a ƙarƙashin wannan don bawan Allah iya sallah ganawa suke da ubangijinsa idan ya zauna iya zikiri ganawa suke da ubangijinsa idan ya zauna iya istighfari ganawa suke da ubangijinsa to kai kuma kayi sanadin raba bawa da Allah kayi kokarin raba Allah da bawansa iya masa ibada ana fahimtar wannan to lalle ilalla wurdai da ake da sauti na jama'a duka da amsawa to dukkansu baya ba ma wannan ba dukkansu malamai sun musu kudin goro sun ce ba su inganta ba ba su da asali a cikin nususu na shari'a Allah ta'ala ya samu dace malam sai yake cewa fa'ida a warada fi faddi dhikr ba'da salatu subh ila tulu'i shams malai yace an samu falala ta ambaton Allah bayan sallan asuba har zuwa fitowar rana da ingantacciyar magana ta nasi ana fahimtar wannan ahadisun kathira sai malai yace akwai hadisai masu yawa da suke faɗa falala ta ka zauna ka dinga ambaton Allah bayan sallan asubahi cikin masallaci har rana ta fito akwai faralla mai girman gaskiya karkashin wannan fa'an anas anas bin malikin radiyallahu an kale ke cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a man sallal fajira duwanda ya sallace sallan asuba fi jama'a ya same ta cikin jam'i sun maka'ada sannan ya zauna inda yake ya dukurullah iya ambaton Allah kaga ambaton Allah bab ne mafatu ƙofa ce buɗaɗɗiya idan ka zauna kana karatun alƙur'ani ambaton Allah biki idan ka zauna kana astaghfirullah astaghfirullah ambaton Allah biki idan ka zauna kana subhanallah subhanallah ambaton Allah biki idan ka zauna kana alhamdulillah alhamdulillah ambaton Allah kake idan ka zauna kana la ilaha illallah la ilaha illallah ambaton Allah kake idan ka zauna kana la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ambaton Allah kake idan ka zauna kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ambaton Allah kake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ambaton Allah kake an bayyana to yasa yace ya ƙa'udu ya zukurullah faƙa'ada ya zukurullah ya zauna ya dinga ambaton Allah ba mamaki ambaton Allah da zan yashe mamman da naka kai ma naka yashe mamman da nawa na wancin yashe mamman da na wannan ana fahimta kuma ambaton Allah cikin nutsuwa a cikin nutsuwa waza kurra baka fi nafsika tadarru'an wa kifatan wa dunal jahri min alqawli bil guduwi al asali wala takun min al ghafilin ka ambaci ubangijinka a ranka cikin nutsuwa ba tare da ka takura ma wani ba bakinka yana motsawa kana sanin me kake faɗa ba tare da sautin ya je kunnan wane ya hana hinasa ba ana fahimtar wannan to wannan shine sai mala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqa'ada yadhkurullaha ta taqla ash-shams ya zauna ya dinga ambaton Allah ya dinga ambaton Allah bisa abinda Allah ya hore masa har rana ta fito bayan rana ta fito sun masalla raka'atai sannan sai ya tashi ya salla raka'a biyu kanat lahu ka ajri hajjatin wa umara tamma tamma fayalaha min fadla fayalaha min fadla an fahimta manzo Allah ce in dai kai wannan to za a baka ladan hajji da umara cikakku cikakku kage yanzu wajen miliyan 8 kenan ko ba ga mamu miliyan takwas zaune abu idan ka zauna cikin awa ɗaya da rabi za ka samu wannan awa ɗaya da rabi la haula wala quwwata illa billah kuma ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko yau za ka yi daga yau har ka kwana dubu kana yi Allah zai rubunka baka wannan doma inda kum yanfa doma inda Allah ya baka abin da ke Allah baya kare ana fahimta wannan hadisin da yawa daga cikin mutane wallahi suna sakaci da wannan falla alal aƙalli ka ɗau sati-sati ba kana ce duk sati na yi alƙawarin zan zauna na yi wannan ambaton allah har rana ta fito na yi raka a biyu domin na samu wani lada kuma wata falla ta allah idan ka zauna karatun ƙur'ani kake har rana ta fito ko istighfari ko la ilaha illallah ko ma menene kake yi to su ma fa ladan su iya nan ba wai ba ladan su za a dauka a baka ladan haji da umran ba ladan su iya nan abin da kake yi sannan kuma wani bonus ne za a baka ladan haji da umran in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hajjin ma yace tamma tamma cikakkiya cikakkiya hajjin da aka yi ta da kudin halal hajjin da aka yi ta da ilimi an fahimta an je ta kyakkyawar hanya kuma an yi ta da ilimi hajjin da ma'aikin Allah yake cewa alhajjil mabrur laysa lahaja za'un ila aljanna irin wannan hajjin da aka je da kudin halal sannan kuma aka yi ta bisa ilimi to ba ta da sakamako a gun Allah sai aljanna ana fahimtar wannan to wannan kun ga farla ce yayin wa farla ce yanzu a yau za a samu wanda ya wani a cikin mu a magana da gaskiya za a iya samu ko kasa akwai masu tawari'u to da Allah mu din da muke da ganda sosai da Allah mu daure muna yi ko a sati ka sati dai ka ware rana daya in ma ka je gidan fa waya ce a hannun gaba ka kalli shari ko mafi yawa ma shari ne a cikin labarin an kashewa ne an tugewa ne an sarewa ne an an an an gano almundana a bajan na kaza duk shine fa labarin da za ka gani wannan mai abin dadi a cikin an kashe falastinawa an harba musu bom an yi wane ne an rushe gaza duk abin da za a gani a wadda kake amma wannan ma'aikin Allah ce ga irin sakamakon da ubangiji zai maka wa ma'aikin Allah maganar sa babu kwakwato a cikin ta sallallahu alaihi wasallam ana fahimtar wannan manzo Allah ya ce za a baka ladan haji da umara tamma tamma cikakku cikakku ko cikakkiya cikakkiya alkunutu fi salati subhi da'iman daga cikin kusakuran wa'ansu daga cikin masallata in ji malam shi ne yin alƙanut ko alƙunut a bayan sallar asuba kullum shi ne da'iman kullum ana samu ku? a ce kullum Allah ne da kullum sai an yi alƙunut a sallar asuba tumala ya ce wannan kuskure ne gaskiya bai samu asali daga mazan Allah malai ce wata kasir salatu sube bil qanut addu'a keɓe sallan asuba da yin alqanut wanda ake addu'a a cikinta duna ghairiha min as-salawat a bar wa'ansu sallolin kawai ita za a yi ita kadai fin nawazili wa ghairiha idan an ce nawazil kamar wani abu da ya sau ɗaya dami al'umma har aka ce a fara alqanut kamar wannan yanayin mago ai ya ce ayi alqanut ko buhu masara dubu tabana ya kamata ayi alqanut ai an yi to ya ƙara ai ba a so a daina har sai abin da ake da shi din na buƙatar ya kawo haka ake ana fahimta kuma ina ganin to Allahu alam ƙungiyoyi wani lokacin sai su ba da umarnin wai aje ayi alƙunut sallar magriba da isha ko ko sallar wace da wace ce algarin magriba da asuba to ita na wazin ai kowace sallah ake ko lallashin mutane ake ko ganda ce ta mana yawa to wannan azabar da ake ciki ai ƙwarin mai alƙunut ai kuma gaskiya ba kuma duk musiba in aka aka sata gaba da alqanut wallahi sai Allah ya magane ta amma ka'idar alqanut irin wannan abin in ya faru ko yaki ko wannan musifa tsadar abubuwa ko azalimin shugaba ko ma waye to kowace sallah ake tun daga asuba har isha'i har sai Allah ya gusar da abin da kuke so ya gusar sannan sai a daina kuma amma a zaɓa sallah biyu ana yi ta sauran ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kowace sallah irin wannan nawazili zo alƙunutu yake kuma a bayyane dama alƙunutu kala biyu ce a sunna akwai ƙunutu lewutir wanda ake kamar da tarawihi ko tahajjudi an fahimta ko mutum shi kaɗai in yayi wutarinsa cikin dare yana yi abinda da yawa daga cikin mutane ba sa yi kenan kai ma ya halatta in kai wutarin ka kwanta ta yi a kai alƙunutu abinda Allah ya hore ma na addu'o'i ka karanta a tsayen nan akwai farla da yawa addu'a ce wanda Allah ta'ala iya karɓarta ita wannan har ma ma'aikin Allah ya koyar ɗaya daga cikin jikokinsa sai na alhassan bin ali radiyallahu anhu wanda ce manzo Allah ya koya masa faɗin Allahumma ihdini bi man hadaita wa afini bi man adaita zuwa ƙarshe alhassan bin ali bin abi talib jika manzon Allah ta wajen na fatima alaihi salam shine ce manzo Allah ya koya masa ita ce alƙunutul wutir kenan da ake yi kama a ramadan an fi yadda ramadan ko wannan tarawihi ko tahajjudi ana fahimta to wannan ita ce kuma ita ana yin ta a bayan a kafin ayi rukui alqunutul wutri kafin ayi rukui ake an gama karatun sura kafin liman ya ce Allahu akbar na rukui sai ya fara alqunut an gama alqunut kuma sai ayi rukui a ci gaba da sallah ita kuma alqunutun da ake yi a sallolin farilla ita kuma sai an dago daga rukui ake ana fahimta an yi ruku'i liman ya dago to kafin a tafi sujada sai a fara yi idan an kammala kuma sai a wuce sujada ana fahimta nasiruddin albani ya kawo cikin littafinsa irwaul ghalil ana yayi bayanin yadda ma'aikin Allah yake alqunutun nawazil da kuma alqunut ta'lutir ana fahimtar wannan to wannan sune alqunut kala biyu da sunna ta san su wani abiya sau'a jarrabawa annoba fitina tsadan abubuwa a zalimin shugaba wane ne wane ne to shi kenan sai a kama alkunut kuma iya wannan bukatun kawai ake faɗa wa Allah Allahumma alayka bi kaza Allahumma alayka bi kaza in wani abu ne da ne ayiwa manzon Allah salati ayabi Allah sannan a dinga ambatan bukatar kuma ana fahimta wannan shine kunut na nawazi kuma na faɗa na maimaita kowace sallah ake yi tun daga asuba har isha'i kuma a bayyana ake yi alƙunu ta wuturi kuma ita ce waccan da ake da ramadan bayan tarawihi da bayan tahajjudi ko kuma cikin tarawihi da cikin tahajjudi ana fahimtar wannan to wannan su ne alƙunu da shari'a ta san su kuma suke da stam tun daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malik cewa a duna ghairiha min as-salawati fi an-nawazil wa ghairiha min al-aqta to ware sallan asuba ita kadai da yin alƙurta cikinta a nawazil ne ko ba nawazil ba to wannan ya ce iya cikin kuskure allati ta fashat firbila wanda ta yaɗo a garuruwa da yawa wal aqba da yankuna bal inna minan nas mala yace wa an suma daga cikin mutane man ya atakidu nuqsani sala biduniya wa an suma suna ganin kamar sallar ka bace cika ba in baka yi ta ba an ana gane ku wa suna ganin in baka yi alqunutin ba ma kamar sallar ka bace cika ba haka ma da yake a waishtaddu inkarihi alaman lam yakunu fiha ko kuma wani ya matsa inkari da nema ma ya kai ka wani gun in kai wasa idan kana inkarin yin alqunuta a sallan asuba idan ba nawazil bane ko wani abu da ya taso wal kunutu fi salati subhi ghayra mashru' illa fi nawazil malice yin alqunuta a sallan asuba to shari'a bata san shi ba sai dai in nawazil ne ana ganewa sai dai inna wazin ne ɗaya daga cikin fitintinu ko ta jarrabawa da ta samu al'ummar musulmai wanda za a nufi Allah wajen Allah ya kawar da wannan bala'i to sallar asuba ma tana cikin sallar da za a dinga yi mata al'ummar ana fahimtar wannan a malike cewa a fafiha ya kanutu fi subuhi wasa iri salawat idan nawazil ne to ana yin alƙunuta a sallan asuba da wa'an sun sallan asuba shine wa gairi wa gairi wasa'iri salawat wa hadha hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan koyarwar sa ce sallallahu alaihi wasallam ya daga kun shiru ko bulalake ne to ana ka kun shiru sosai yawa wa hadha hadihi sallallahu alaihi wasallam malai ce wannan kuma koyarwar sa ce sallallahu alaihi wasallam fa'an abi malik al'ashja'i daga abi malik al'ashja'i Allah ta'ala ya kare dare shi ƙale ke cewa kana abi babana ya kasance ƙadi salla kalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babana yana cikin wanda suke salla a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sita ashara sana a lokacin iya ɗan shekara goma sha shida ana fahimta? wa abubakar wa umar wa usman kuma babana ya yi sallah a bayan abubakar ya yi sallah a bayan umar ya yi sallah a bayan usman faƙultu sai na ce yake tambayar babansa kira a kanu ya kunutuna daga manzan allah sai na abubakar wa umar usman sun kasance suna alkunut ƙalala sai ce ba sa yi ai bunayya muhudathun sai ya kai ɗanɗana ware sallan asuba da mata alƙunutu ƙirƙirarren abu ne manzan Allah da abubakar da umar da usman ba san shi ba ba yi na faɗa ba a ƙarar da wani ke bayan ya ce muhudasun kuma sai sai a yasa bidi'a in bracket kirkirarren abu ne kuma bidi'a ne wa an anas radiyallahu an kuma wannan hadisi mai so ya duba iya cikin a akharajahu a akharajahu tirmidhi sahihu tirmidhi a lambar hadisi na 295 ibnu majah 2241 ahmad dubu a ɗari a cikin mujalladinsa na uku a lambar hadisi ta 472 idan ka koma mudawwala tun ko wancan kutub da zaka samu wannan hadisi a ciki wa an aka ne ko wa an Anas radiyallahu an wa an Anas radiyallahu an daga Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare da shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yaqunutu fi salati subhi Anas yace manzon Allah baya alqunuta a sallan asuba shi kuma anas a gidan manzan Allah ya taso wajen shekararsa goma sha ɗaya gidan kaga shi ya kamata ya ba da labari ko ba gaskiya ba tun iya ɗan yayayi mahaifiyarsa ta kawo manzan Allah shi ta ci ya rasulula ga ɗan aikin gida na kawo ga ɗan aikin gida na kama ya rasulai zauna a gidan manzan Allah ya karɓe shi ya mai addu'an albarka ya zauna a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ƙarshen rayuwarsa yake cewa ya zauna a gidan manzan Allah sun zauna da ma'aikin Allah tsawon shekara goma sha ɗaya amma manzan Allah bai taɓa satsawa ba bai taɓa cewa don me ka yi kaza ko don me ba ka yi kaza ba fa kwana goma sha ɗaya ba shekara goma sha ɗaya domin haƙuri irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kawar da kai da sauƙin hali sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha ɗaya ana ziji bai taɓe matsawa ba hai wannan Allah sallallahu alaihi wasallam halinsa daban yake kuma ta wani ɓangaren malamai suke cewa shi ma anas ɗin ya cancanci a jinjina masa don da ya yi wani abun da ba daidai manzan Allah ba zai bari ke kuma manzan Allah baya barin a kafu akan ba daidai ba duk inda aka yi ba daidai ba manzan Allah iya gyarawa iya yin magana kaga shi ma ta wani ɓangaren ya kiyaye wajen abin da ya cancanta a masa maganar bai yi ba ɗan ƙananan abubuwa na kusakurai kuma ɗauki kansu aiki ana fahimta to kai maka koyi wannan a haka ka koya da kai da matarka da yayanka da yaran in dai abin ba ɓaci ya yi ba ko ba a keta doka ƙarra ba to wani abin shirin ma wa'azi ne wani lokacin magana ba ta da fa'ida ɗan ƙaramin laifi da abin da ba a saba yinsa ba da abin da kuskure ne to ba a so a yi magana ba ba a so a yi magana ka gani an yi an san ka gani an san ka ji rage jiro kawai to shirun da kai sai ya fi faɗan ma ba da tsoro tunda kullum za a dinga tunan za ka yi wani reacting akan abin amma ɗan kaɗan layu gadiru sabira ta naula kabira komai kai hancini komai kai faɗa ai faɗan ma zai ƙare ai tun tana tsoronka tana shakkar karama ta daina yi kuma gaskiya ba ne barazana agun wanda kake jagoranta musamman iyalinka matarka da 'ya'yanka da sauran yaranka da suke ƙarƙashinka shirun wani lokacin fa'idar ta fi maganar yawa ana fahimta dama da shugaba shugaba na koli da sarakuna da masu gida da manyan malamai to a galibiya ba a san yawan maganarsu ba a so ai muryarsu mai tsada ce ai zancensu mai tsada ne ba a san a ji maganar sai wani abu mai muhimmanci ya kama ana fahimtar wannan wannan ya cin ka'ida ta yadda malamai suka ajiye a irin tsari na jagoranci da shugabanci to anas yake cewa Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa manzon Allah baya yin alqunutu bayan sallan asuba kuma la yaqnutu fi salati subhi illa iza da ali qaumin aw da'a ala qaumin sai da idan manzan Allah zai addu'a da'a liƙaumi da'a alaƙaumi akwai bambanci ana fahimta da'a liƙaumi ko da'a lifulani to kaiwa wani addu'ar alkhairi wani ya muku wani abu ya ka muku agaji da taimako ya zama sanadiyya na fitarku daga cikin wata wahala to ya halatta ku sashi alƙundu kuma su addu'a Allah ka taimake shi Allah ka rika masa Allah ka sanya masa albarka ya halatta shine da ali qaumin kenan wani bawan Allah ya muku alkhairi ya zo ya muku abin da za ku daɗe ba ku yi ba ya ɗau dukiyarsa ya ɗau damarsa ya yi muku to manzan Allah iyayen addu'a ga irin waɗannan mutane ai ko zakka ce ma zakka kun ga wajibi ne a bayar ai dole ce a bada zakka dai ta kai insabi to manzan Allah Allah ya ce duk wanda ya kawo muku zakka bayan kun karɓa ku yi masa addu'a dole ya bayar tunda haƙƙin Allah ne ba nasa bane to amma duk wanda ya baka zakka Allah ya ce ka masa addu'a khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biya sai ce wa salli alaihim ma'ana udu alaihim kama su addu'a wani ya kaza kai maka to wato Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara duki albarka nagode Allah ya albarka shi kenan kai sunna kai umarin Allah subhanahu wataala ana fahimtar wannan to manzon Allah idan mutun ya aikata alkhairi yana masa addu'a kun ga ashe yiwa shugabanni addu'a wani lokacin ba wai ba wai fadanci bane malamai sai kamar yadda ake ta faɗa imamu ahmad dan hanbali ke cewa da ya san addu'a ɗaya da zai yi a duniya guda ɗaya da zai yi Allah ya karɓa ita kadai wallahi da addu'a zai kan Allah ya gyara shugabanninsa haka imamu ahmad bin hanbali ce ana gane wannan addu'a ga shugaba sunna ta tabbatar da wannan ba fadanci bane idan baka yi masa addu'ar ya gyaru ba to kai zaka fi kowa shan wahala ko ba gaskiya bane yanzu ba muke shan wahalar ba ina ruwansu yanzu waɗannan 'yan majalisun da waɗannan gwamnonin da wannan sanatocin da daraktocin nan da fam-fam sakatar ɗan yaransu sun san wata tsadar masara ne sun san wata wahala wutar lantarki ba la sani ba ba abin da suka sani na wahala ƙasa-ƙasan dai su ne suke shan wahala kuma su ne masu tsine musu albarka kuma a haka ne mana idan an tsine musu albarkan Allah ya karɓa to wallahi wahala ƙaruwa za ta yi tunda Allah ya ɗaura gamar rayuwar mai abosu ruwan shan mu agunsu yake wutar lantarki mu agunsu take lafiyar mu yawa maganin mu na neman lafiya agunsu yake ilimin mu a karkashin su yake tsaron mu a karkashin su yake hukunta mu a karkashin su yake kudaden masu albashi a karkashin su yake duk wani abu da za a yi a karkashin su yake haka Allah ya kaddara ya dan wannan damar ya ba su to kaga ashe yi musu addu'a a wani lokacin ma wajibi ne wajibi ne malam tajjani ahmad buruntum Allah ta'ala ya kara masa lafiya yake cewa misalin mutumin da yake tsinewa shugabanni yake zagin su yake la'anta su sai yake cewa misali kamar mutum ne ya kai iyalinsa tashan mota za su yi tafiya iyalinsa kaf ya sa a motan haya za su yi tafiya an ba da kuɗin mota an yi komai direba ya yi zai tafi sai ce direba an kana tafiya na Allah ya saka makanci a misali yayi to ya ce wannan shi ne kwatankwacin misalin mutumin da ke tsina shugabansa albarka kamar dai ka zuba iyalanka a motar haya ka dinga addu'a Allah ya makantar da direba kaga idan direba ya makanci ana cikin tafiya kaga ai akwai yiwuwar iyalinka sai dai wasu kuma su ba to haka idan ka tsina shugaba Allah ya karba shi kenan kullun kana cikin bala'i da musiba Allah ta'ala ya tsare kuma idan shugabanni suka yi abu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku duk juyi duk matsi ku yi ƙoƙarin gabatar da haƙƙinsu a kanku ku kuma idan sun hana ku naku to Allah zai kwata muku ya ku roƙi Allah ya kwata muku tun da san bakarfinku kuma gaskiya ba ne saboda ka tsinuwa ba ta zuwa da alakai ka tsine ka la'anta Allah ya karba mai ribar kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana suna tafiya da wani bawan Allah to sai raƙuminsa yake masa gardama irin mutane ne masu saurin fishi sai dinga tsinewa raƙumin iya la'antarsa can kuma haka an gama zango za a tashi a tafi sai ji zai kamo raƙumin su ce a sai mazala ce a kara kamo shi gabar shi ta ya za ka haɗa tafiyar mu da la'antacci in Allah ya karɓi tsinuwar da ka masa duk ta shafi raƙumi ba manzala ce wala ajiyar ka bari ba ka biyo da shi wani ya tsinewa ɗansa wani ya la'anci matarsa wani ya tsine wa abokinsa wani ya tsine wa garinsu wani ya tsine a duniyar ma wai dan gari ya masa zafi wannan ai rashin hankali ne wannan rashin hankali ne to haka wani kansa ma tsine masa yake wani ya tsine wa kansa ma wai in ba haka ba Allah ya yi masa kaza wannan wace irin hauka ce wannan ai ba ba ladabi a wannan kwata-kwata Allah fa ce yake walau yu'ajjilillahu lin-nasi sharra sijalahu la qudiya ilayhim ajalu da da Allah ya tsina nan da ake Allah ya karba to wallahi da yanzu ba wa'ansu mutanen ba mu da yanzu sai dai labarin wa'ansu da tuni Allah ya gama da duniya to dan dai Allah Allah tsina ba kowace yake karba ba ana fahimta to da Allah mu dinga gyara bakunan ba laifi bane shugaba ya zalunce ku faɗa ba ai daidai ba haka ne ba ai daidai ba yawwa Allah isa kuma an gudu ba tsira bare kenan yawwa ku yafe eh yawwa to Allah ya gyara yawo shikenan kuwa Allah ya gyara shikenan kuma wani abu in dai haƙƙinka ne ko baka yi Allah isa ba in dai haƙƙinka ne ba a baka ba to za a je gun da za a baka yanka an bayyana ai Allah ba zalimi bane ai a matsayinka na shugaba ka danne haƙƙin mutane ka ƙi ka ba su ka zalunce su sun yi shiru sun yi haƙuri har Allah ya kai ku lahira to Allah ya kwata mu nan wannan shine kaidar Allah Allah ba zalimi bane ai saboda a duniya mu dinga sassauta bakunan mu yayin uwa da iyali da dabba da dukiya da shugaba da gari da ƙasa duk ba tsine musu albarka yake ba addu'a ake musu tabbatan alkhairi in Allah ya karbi addu'a ɗaya daga cikin bayansa komai sai Allah ya canja shi ai canjawar agun Allah take yudabbirul amra yufassiru al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah ya samu dace Malik ya cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Anas dan Malik illa da ali qaumi au au da'a ala qaumi da'a ala qaumi kuma addu'a ta neman Allah ya ruguza wani ana fahimta wani yazo ya muku ta'addanci wani yazo ya karkashe muku mutane musamman abin da ya faru ma wannan wa'ansu ne suka zo suka yaudari wa'ansu daga cikin sahabbai har suka yi wa manzan Allah wani abin da har ma yake musu addu'ar Allah ya la'anci su ya lalata su sun zo da neman buƙatar magani sai manzan Allah sarari zai ce ɗauko rakuma a kai su bayan gari suna da irin wannan cutar da za ta iya shafar wani sai ce a kai su bayan gari a musu tanti sai tura musu sahabbai aƙalla wajen saba'in mahadatan alƙur'ani ku je ku dinga musu magani kuna karantar da su a sai su da yaudara a zuciyarsu yanzu ga sun samu sake sai su kadai bawa an su mutane a kusa ko suka daga karkashe mutane dama da shirinsu da makamansu ba a far gaba yadda suka yi wajen mutum 99 manzan Allah ya ji labari to shi ne sa aka dinga musu alkunut Allah ya lalata su an ce ba wanda ya sha jikinsu kowa sai da Allah ya gani shi ana fahimta to kun ga wannan idan wani ya zama ku ta'addanci irin wannan ko ya jefa muku bom da gangan ko wani abu duk za ku iya masa wannan tunda manzo Allah a kashe mutane alqunut irin wannan wanda ala qawmin dake yayi addu'ar neman Allah ya ruguzo wani Allah ya lalata su gaba daya shine illa da ali qawmin da addu'ar alkhairi kenan da ala qawmin kuma da addu'ar Allah ta'ala ya ruguzo wani wa huwa mazhabul hanafiyya wal hanabila wannan alqunut ta nawazil da alƙunut ta wutiri ita ce mazhabar hanafiya masu bin abu hanifa da hanafila masu bin mazhabar ahmad bin hanbal abdullahi bin mubarak da shi wa sauri imamu sauri da shi sofiyan da sauri kenan wa ishaq bin rahawaihi da shi duk wannan manya-manyan malamai wannan duk sun fahimci cewa ba alƙunut kadai a bayan sallar asuba fahimtar su kenan kuma bayanin su kenan wa amma ma zahaba ilaihi shafi'iyya amma abinda wa'ansu daga cikin mabiya imamu shafi'i suka tafi aka min annal qunut fi salati subhi sunna su kuma suna cewa yin alqunut a sallan asuba ma sunna ce fi ghairi nawazil imma alqunut ce ba a nawazil ba ma'ana ba wani abin da ya taso dole a alqunut din ba wa yastadilluna bi hadisi Anas su ma suna kafa hujja da hadisin Anas dan Malik kale yake cewa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kunutu fil fajri manzon Allah bai gushe bai na alkunuta a sallan asuba hatta faraqar duniya har sai da Allah ta'ala ya karbi shi bar duniya sai malik ya ce fa haza hadisun da'if wannan hadisi ne mai rauni kuma al hadisu da'if la yuhtaju bihi haka suka ce hadisi mai rauni ba aka hujja da shi ana fahimta hadisi sahihi yake kafa hujja da wajen aikin ibada ko maganar aqida to ya samu hadisi mai inganci amma hadisi mai rauni malamai sun ce ba a kafa hujja da shi matukar an samu mu'arada da hadisin da ya fi shi inganci idan wannan hadisin ya ce a yi wannan yace kada a yi to wanda yace a yin idan ya fi wanda yace kada a yin inganci bisa tsarin malaman hadisi to shi za a dauka ya yi da shi idan kuma wanda yace kada a yin ya fi inganci sai a bar wanda yace a yi din ana fahimta kun ga wancan hadisi na baya na Anas ya ce manzon Allah baya yi wannan kuma an ce manzon Allah yana yi har ma ya bar duniya to wanne za a dauka shi daga cikin hanya ta hada hancin hadisi guda biyu ayi aiki da su a tare akwai wannan hanyar a ciki farko sai a duba wanne ne ingantacce a ciki wanne ne ba ingantacce ba idan an samu shi kenan idan ba a samu ba kuma sai a dauka wanne ne nasi wanne ne mansu wani hadisi ne ya soke wani wanne aka wanne manzon Allah ya fara fada ana fahimta idan an duba wannan shi ma hanya ce ta tarjihi idan duk wannan bata samu ba sai kuma a dawo sai a ga a cikin hadisan guda biyu magabata wanne suka fi aikace daga sahabbai zuwa tabi'ai shi ma hanya ce ta tarjihi duk abin da malamai suke fada a rinjayar da hujja ko dalilai suka fi yawa to magana gaskiya dalilai da hujjoji na cewa ba a ware salon asuba ita kadai a mata alqunut to wasu dalilai sun fi inganci gaskiya sun fi yawa kuma sun fi inganci sai malik cewa a fihi abu ja'far ar-razi daga cikin ruwat na shi wancan hadisi akwai abu ja'far ar-razi wanda kuma malamai sun ce da'ifi ne qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yake cewa saduqun sayyi'ul hibs shi abu ja'far ar-razi idan malaman hadisi kace saduqun to kamar suka ne an so kirawi kenan duk da kalmar kamar mai gaskiya ne amma iya da mummunar hadda haddasa mata da inganci ba shi da dabt adabt tam ba shi da shi ba shi da kyakkyawar hadda kuma ita ma wannan illa ce ta hadisi zama mai rauni idan rawin ba shi da hadda mai inganci ko rawin a ana an taɓa zatansa ko zarginsa ko tuhumarsa da wani abu mai kama da ƙarya to shi ma iya sa hadisi zama za'ifi ana fahimta kai an ce akwai ko da misali kana da dabba kana kokarin ka kama ta a gida ka daure ta ka dauko kwano ko ƙwarya a cikin ƙwaryan ba komai kake yi wa dabban haka domin ta zo ka kama ta to in dai har kai malamin hadisi ne kai wannan to kai ma da ibi ne ba za ka karɓa hadisi ba dan saboda wani ya zo ya ga malamin sa iya haka da ya sa kwano ko ƙwarya zai kama wata dabba sai leƙa ƙwaryar ba komai a ciki sai ce tun da ya yaudara dabba ni ma zai iya yaudara ta ba zan dauka ba zan karɓi hadisi a guji so da ka malaman hadisi suna da ka'ida mai ƙarfin gaske in ka ji sun ce hadisi da ifi ne ba haka suka ce masa da ifin ba sai da aka ɓata dare aka ɓata rana wajen bincike da bibiya sannan sai su yi wa hadisin nambar ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne amma wallahi ba da ka suke yi ba ko ba da ra'ayi suke yi ba ana fahimtar wannan wannan kuma duk ana yi ne domin a kare magana da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a bar kofar abu da dinga cakuɗa abin da manzon Allah ya bai da abin da yi ko abin da yace da abin da bai ce ba yasa Allah ya bude musu basira ya ba su damar wannan aiki suka tsaya ba dare ba rana wallahi malamin hadisi idan ka haddace hadisi 100 ka zo ka bada haddace 90 goma ta zama haka haka to kai mai rauni ba za ka ba hadisi ba ba su da wasa wajen hadda ba su da wasa wajen hada a kalak idan an tume ka da ƙarya ba fa kai ƙarya ba ana zaton kai makareci da ba ka ba hadisin ka suna da wannan ka'idar mai ƙarfi ana fahimtar wannan wannan kuma duk siyana ne li sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin a kawo sunnar manzon Allah kariya kada a kawo abubuwan da za su gurbata ta wa qala ibn al-qayyim malik ibn al-qayyim yake cewa kana hadihi sallallahu alaihi wasallam al-qunud fi an-nawazi koyarwar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yini al-qunud fi an-nawazi idan ana al-qunud a salolin farilla to sai irin wani abu ya faru ko abun alkhairi ayi addu'a ga wanda ya alkhairi ko sharri da jawo bala'i ayi addu'a ga wanda ya jawo din ana fahimtar wannan a ai shine al-kawathir khassa al-kawathir shine kamar munanan abubuwa ko abubuwan da za su faru marasa dadi kasa a keɓance wa tarkuhu inda adamihima kuma idan abin ya wuce shikenan sai manzon Allah ya rene walam yakun yukassisuhu bil fajr kuma ita alkunutu tana wazil ba a keɓe sallan asuba ba kawai kowace sallah mai yake kamar yadda bayani ya gabata ana fahimta wakala wakanata fil fajri ba'da ruku shaharan wata rana ta yin alkunutu bayan sallan asuba ya ruku'in sallan asuba tsawon wata guda ana ganewa summa taraka alqunut sannan kuma sai dina walam yakun min hadihi alqunut da'iman baya cikin koyar manzala ce kullun da kullun alqunut yake baya cikin koyarwa wal insafu allazi yartadihi alalam almusaf annahu sallallahu alaihi wasallam jahara wa asarra abinda ya zama adalci cikin abinda mabiya suka yarda da shi na duniya gaba daya shine wata rana manzala iya bayyana wata rana iya sirrantawa wata rana kanata wata raka wani lokacin zai alƙunut wani lokacin zai ƙi wa kana israrihi aksar min jahrihi boyewarsa ya fi bayyana wasu yawa tarkul qunut aksar min fi'lihi dena alqunutunsa ya fi yinsa yawa fa innahu idha kanata inda nawazil manzala idan zai alqunut yayin nawazil liddu'a li qaumin wa du'a ala ala akari koyi addu'a ga wa'ansu addu'an alkhairi koyi addu'a ga wa'ansu kuma addu'an neman Allah ya ɗau mataki a kansu li kaumin au ala kaumin an fahimci wannan aqta'uhu inda al-qunut to me lokaci ya ce yayi nima nima nima na tsaya ana fahimta dama mun zo gaba da ya kamata mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifinmu Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka wannan kwanuka guda goma da muke cikinsu masu albarka Allah ka datar da mu a cikinsu ya duk alkari da Allah kake rabawa bayanka cikin waɗannan kwanuka Allah ka sadar ba mu a ciki farala da gafara da jinƙai da kake saukarwa Allah ka sadar ba mu a ciki Allah ibadu da muke yi da sauran al'ummar musulmai Allah ya karɓa mana su addu'o'i da muke yi da sauran al'ummar musulmai Allah ya amsa mana Allah ka samu lafiya mu gama lafiya ƙasarmu jiharmu garuruwanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abubuwan da suka dame mu na tsadar rayuwa da fitintinu da jinyoyi Allah ya yi mana su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan masu bukatu cikin maɗaiɗe kuma bukatun mu Allah ka biya mana abin da muke neman tsare kuma Allah ya tsare mu gaba daya a dattawan wannan unguwa muna musu don Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu lafiya yan kwamitin wannan masallaci limamai da ladanai yan kwamiti duka Allah biya kowa ya biya kowa bukatunsa na alkhairi yan midiyar mu Allah ta'ala ya kara musu albarka da lafiya Allah ya kara musu kwarin gwiwa da jajircewa Allah ya kara musu buɗi da albarka a cikin rayuwa muna addu'a ga shi wannan mai gida sanata Muhammad dan Juma Goji ayyukan sana alkhairi Allah ya karba masa abubuwan da yake shukawa na alkhairi Allah ka karba masa a kusakuransa na rayuwa kuma Allah ka yafe masa ƙudurinsa na alkhairi Allah ka ba shi ikon zartarwa abin da zai zartar idan ba alkhairi ba ne Allah ka hana shi aiwata ba Allah ka yi mana jagora da mu da shi duka Allah ka ji kan mahaifanmu da mu da shi duka Allah ta'ala iyalinsa da ya rasa Allah ta'ala ka ji kanta da sauran iyalanmu duka Allah ta'ala ka yi mana albarka a rayuwarmu duka ya Allah Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsaronka daga shirin duniya da lahira اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم To, kasan akwai abubuwa da yawa da musulunci ya zo amma sai keɓe wani jinsin akan wani akan farla kamar zuwa makabarta da sallar jana'iza kaga akwai lada kamar dutsen ƙuda aka ce to amma ba mata a cikin wannan kamar zama cikin masallaci irin wannan amma wannan akwai dama gurabin da akwai masallatan mata ko akwai wani gun da aka ware cikin masallacin na mata ne za su yi amma wanda ba a ware ba to su ba sa cin wannan fara idan ta zauna a ɗakinta da wannan niyyar Allah zai karɓa ya bata abin da ya bata kuma su ma akwai abubuwan da suka faru a kansu wanda ba sa kan maza an gane ku ita mace fa an ce idan ta yi abu guda hudu kawai za ta fi aljanna iza sallar kamsaha wa samat shaharaha wa da'at ba'alaha wa hafazat farjiha dakkalat jannata rabbiha ita aiki hudu za ta yi ta zama aljanna kiyaye sallah azumi bin miji da kiyaye mutunci shikenan amma kai ba neman kudin haya neman magani kudin makaranta neman masara neman ragon layya neman waya duk kai ne amma su guda hudun nan in suka yi manna Allah ya tafi aljanna kaga wannan farala ce wanda mu ba mu akai ba wannan kuma an ce duk wanda ya reni mata guda biyu ya tarbiyantar da su har kai su dakin miji to za a mai tukuci da aljanna su wannan ba mu za a cikin wannan mata kadai hadisin ya nuna so daga irin wannan idan nan mun samu to sun akwai gunda ba rabon mu a cikin nasu ana fahimta amma dunkulalliyar magana har idan da masallacin da aka ware na mata kawai kamar masallatai a manyan makaranti ko manyan gurabe ita ma mace za ta iya zuwa ta yi wannan kuma za ta samu idan babu ta zauna a gidanta a ɗakinta ta yi Allah zai ba ta abin da zai ba ta da lada wallahu ta'ala na'am na'am an ce fitowar rana aka je kawai ta taɗala ya shamsa aka ce har ta fito shi kenan har malamai suna cewa akalla dai bayan sallan asuba kaman awa ɗaya da kwata aka kammala sallan asuba misali mu ɗauka kaman ƙarfe biyar an gama sallan asuba misali to in ka zauna kai ƙarfe shida da minti goma ko da kwata shi kenan sai ka tashi kai raka raka biyu kai tafi raka shi kenan ka samu ladan haji da umara kamar yadda manzon Allah ya Allah ya ba mu iko yi Allah ya taimake mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana na'am eh nana wazili ba eh a sosai ku duk a bayyana ake alƙunutun na wazili duk a bayyana ake tun daga asuba har ishe an fahimta? na a cikin masallaci za ka yi zama ba matsala ka canja guwa masallaci ba matsala ba ka yi sallah nan ka ɗan gusa nan ba wata matsala cikin ba matsala insha ka kashe wayar ai in ba mu karatu ne ake manta shi mun yi karatun cewa baya cikin ka'ida mutum iya a sakar ka mika masa hannu baya cikin ka'ida in Allah ya hada ku a waje ku gaisa amma mutum ya dukufa iya istighfarin sa iya ganawa da Allah kai ma ka gama tafiyar ka idan Allah ya sa kun hada waje ku gaisa amma wani ya zo har inda kake iya mai koma hannu wannan ba daidai bane gaskiya ba suna ba ce wannan mutum za ka iya tsaye da shi ma kai kama ishara ya tafiyarsa sosai kuwa za ka mai ishara ya tafiyarsa ba daidai ba ne na ya yi ai karawa kai ba matsala ba karawa ne ba matsala ka rage shi ne matsala amma har an ka kai a zahar madi ya yi ba matsala ba akwai karatu ran juma'an allah ya kai insha allah na eh to kaji da abin da malai faɗa in zaka je ga masu wazi to ya to ga da abin da malai ya kawo kuma da dalilai masu inganci yawa duk wanda yake to kaga ba maki bai karanta ba ko son zuciya ne ɗayan biyu ne da ko ba karanta ba ko son zuciya amma in dai magana ake ta karatu ga abin da malai ya faɗa wannan shi ne insha Allah a to ga abin da manzon Allah ya yi duk wata maza ba ai narkewa take abin manzon Allah har in maza ba ta saba manzon Allah sai a bata yi shine sai a bata yi Allah ya samu dace Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum